ولو أول مراد عليك مريد مراد ذاك جل عن الإغواء الله الله جوهرها وعبد الله الله الله شوبرها وعبد الله الله الله جوهرها وعبد الله الله
الله شوبرها شوبرها وعبد الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنزرة تأتي لنا بزفر أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه يونا قوتا yau yau sha ɗaya ga watan ga watan ramadan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya a ga watan march 2025 a za mu tashi daga inda muka tsaya karatunmu na tafsiri 11 ga wata wannan 11 ga watan ta yi daidai da wato ranar da wani babba jigo a cikin faidan nan tamu ya yi intikali ya koma zuwa ga Allah wato babban wadi wanda ya tattare ya tattara tsakanin shari'a da hakika masanin Allah mai kira da kuma ruko da hannu zuwa ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wa'aza-wa'azansa suka haskaka gurare mutumin da yake da ƙarfin faɗan gaskiya wanda zargin mai zargi baya hana shi faɗin gaskiya wannan ba kowa bane ya face a sheikh a sheikhul hadi wulsai wanda muka fi sayin da shehul hadi mauludu fad na murtaniya wato mutum ne wanda yake a tsaye a cikin lamarin Allah subhanahu wataala wato in kana neman wanda ayan nan ta siffantu a kansu ta faɗin Allah na qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzula min ghafur rahim to lalle shaul hadi ya tsaya tsayin daka wajen bauta Allah masanin Allah ne mai gujewa duniya ne shi a rayuwarsa baki daya wata rana ana zaune a majalisinsa ana ta gida abin da ya shafi ilimi sai aka taso da matsalar cewa wai shin za a iya amfani da agogo wajen haddade lokacin sallah kowa yana ta kawo tashi fatara sai ce shi abin da ya ɗauki agogo shine agogo wani abu ne da yake nuna min lokacin awa ɗaya ya wuce sai in sauri in duba awa ɗaya ne da ta wuce mene na bautar Allah mene na saban Allah wannan awa ɗaya in wa kaina hisabi da shi subhanallah ka ko wannan idan wannan kadai aka faɗa ka san cewa magana da ake ana maka magana wani waliyin Allah ne subhanahu wataala kuma masoyi ne ga Shuaib radiyallahu ta'ala an da gaske wata rana ya niki gari ya to zai je zai ci Shuaib radiyallahu anhu na gari yana kan hanyarsa sai aka ba shi labari aka ce mai ai shehu ya tashi daga wannan garin ya wuce gaba sai ce ai tan dai na yi niyyar zan ziyarce shi a wannan garin da aka ce na nan duk da ya wuce zan je wajen zan je wajen zan karasa in kai dadin ziyarata da ya isa sai je tare da cewa shehu bai tashi ba ya zauna yana jiransa sai ya ba wa shehu labari ga abin da ya faru nan sai shehu ya ce mashi arruju'un ƙablar wasuli la fa'ida ta fi wato komawa da baya gabanin saduwa ba shi da amfani eh wannan magana ne mai faɗi da yawan gaske hakika shi ambasadan shehu ibrahim ne radiyallahu anhu a garuruwan ko in ce kasashen ma afirka tun balle wannan gari a kasa ta mu ta najeriya in ka ɗauke irin su maulamin shehu tijjani bin usman irin su eh, shehu muhammadu sani kafanga yawancin sadatunmu ta hannunsa suka samu fatahi shi sa shehu radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa hunaka nawabtu muhibbil fa'iki wa huwa habibi wa muridi sadiki hafidu maulidil karim hadi ila dariqil hadi eh, inda nadi Eh, wato wajen kira ga Allah wanda na na'ibantar shine shehu Muhammad al-Hadi eh, shehu al-Hadi Mauritania Allah ya bamu a albarkacin su hakika sun yi kokari sosai wajen bin Allah subhanahu wata'ala Eh, ya rasu sha ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu ko to kaga yanzu ka buga shekara nawa da da koma zuwa ga Allah Hmm? Hmm? 44 kawai kaga ba wani shekaru bane da yawa Mm, ko ai an haife faja yana nan bayan ya gina ya ya asasa garinsa mai suna tumbiyali wanda shaw radiyallahu anhu daman shaw yana kiran shi da gulamu tijani eh shaw ibrahim radiyallahu anhu yake faɗa a cikin wasiƙarsa yake cewa a ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya rayar da wannan gari naku na tumbiyali a zari da baɗini wayal ɗufu bisa iri sukaniya wa rizukun wa yahfazum Allah ya tausasa ga duk mazauna wannan gari Allah ya azurta su ya kiyaye su wa ya akuzu bi aidiyim Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannayen mazauna wannan garin wa yuwassiluhum ila muradihim dunyan ukhra Allah ya sada duk waɗanda suke zaman wannan garin zuwa ga muradinsu a duniya da lahira a cikin shehu radiyallahu anhu yake cewa wa inni kama alimtum ni kamar yadda kuka sani ittakhastuha muhalli na riki wannan gari naku na tumbiyali ya zama to muhalli na ne faman faman halla fiya faqad halla indi duk mutumin da ya sauka a garin tumbiyali kamar ya sauka a guri na ne wa man sakana fiya faqad jawarani bi kulli ma'anar kalima duk mutumin da ya zauna a garin tumbiyali to yayi makwabtaka da yinda dukkanin ma'anar makwabtaka wa shekun tijjani radiyallahu anhu ya kuli ku tuna shehu tijjani radiyallahu anhu yana cewa jirani la atrukum fi dunya wala fil akhirah ni makota na bana rabuwa da su a duniya walau a lahira waffaqan waffaqa Allahu al-jami' ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gamo da katar ga dukkanin mutanen garin nan majma al-jawami wassalam Ibrahim bin Alhaji Abdullahi al-Kaulahi shi ya musu wannan wasiƙar a watan Rajab goma ga watan rajab hijira annabi tana alif dubu ɗaya ɗari uku da tamanin da uku na'am Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya sa mu yi koyi da irin kyawawan halayen su da bautar su ga Allah subhanahu wata'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم آه، يهرعون آه، الله سبحانه وتعالى يا بام لاباري جيا يدا واتو ‘yan wuta iyazin billah za su kasance a cikinta da yadda idan suka ji tsananin yunwa abinda za su ci a wannan gurin ba komai bace ya face wato bishiyar nan da ake kiranta da shajaratu zakum إنها شجرة الزق... إنها شجرة تخرج في أصل الجيم دلوها كأنه رؤوس الشياطين سي الله يتشي فإنهم لآكلون منها فمالعون منها البطون daga cikinta daga cikinta za su ringa ci daga cikin wannan itaciyar idan suka ci suka ƙoshi in yun idan kishiwa ya kama su to sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana summa inna lahum alaiha la shauban min hamimin to sai a ba su wani irin ru- ruwa da za a cakuɗa shi da kayan marmarin wannan wa mummunan kayan marmari kenan na wannan shatin zakum ɗin ruwa tafashashe wanda saboda tsabar tafas- eh, tafas- eh, tafasa da ya in an kawo shi kusa da fuska sai ya zagon yadda fuska kamar yadda Allah ya faɗa wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bisa sharab wa sa'at murtafaqa wa in yastaghisu wato idan suka nemi taimako a basu ruwa yughasu bima'in sai a taimake su da wani irin ruwa wanda yake tafashashen da yake iya zagonyar a a a da naman fuska to idan suka gama ci shine Allah ya ce summa inna marji'ahum inna marji'ahum ah, la ila jahim sannan sai ya zama to makomar tasu zuwa ga jahimu ne zuwa ga wuta in sun gama ci baki daya ba abin da su za su yi sai su koma wuta da shawar bayan yake faɗa a cikin eh, firiya da tafsir ya ce da abu jahal ya ji wannan maganar sai ya tara jama'a ya ce to yau da kun ji sabon magana muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana muku alkawari da wata wuta kuma wai a wutar ma akwai wata bishiya yana da'awa akwai wata bishiya a wannan wutar akwai wata bishiya a ciki ta yaya za a yi bishiya ta ta fito a, ta cikin wuta saboda haka sai ya ce a ji a kira mai wata baiwarsa a kira wata ya ce to yanzu daga idan kika ji na ce miki atini bi zakum ba ya ce sunan bishiyar zakum ba to mu tun anan duniya za mu ci a bakinsa ya ce kina ji na ce a kamun zakum to ba komai nake nufi ba ki je ki samu ki jika dabino ya lugub sai ki dadda sai ki eh, ah, ah, ki daddaka shi sai ki ibi mai ki dan zuba mai sannan ki ibi ah, ah, ah, zuma ki cakuda sai ki yi shi mai kyau haka duk lokacin da ki ji na ce miki a kamun zakkum to wannan za a kamun ko in kuma kika ji na ce miki ma kai bari ma masa in bashi sabon kalma a larabci kina ji na ce zakimini Eh. kina ji na ce zakimini bi ma'ana zakamani to to to kawai sai ki kamun wannan abin da na gaya miki din Mm. duka ba dan komai ba sai dan izgilanci a a a da yake yi saboda haka dama Allah ya ce inna sha- eh, inna ja'alnaha fitnatan lizzalimina mun sanya ta fitina ga azzalumai saboda dole za ta fitine su hankalin su zai zai rikida ya- a ce ta yaya mm? ta yaya za a ce akwai bishiya to ai ko za su ga wannan bishiya Ah, shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa summa inna marja'ahum la ila al-jahim san innahum alfaw aba'ahum dalil sannan makomarsu zuwa ga wutar jahim ne saboda me innahum su wa'annan kafiran alfaw sun zo sun sami iyayen nasu ah, alfaw aba'ahum sun sami iyayen nasu dalil batattu ne su fahum ala asarihim yuhra'un su ma sai suka ɗaura daga kan abin da iyayen suke kai su ma suke bin gwadaban iyayen nasu suke bin gwadaban iyayen nasu sun ba hanyar iyayen nasu suna ganin cewa ai shi ne cinyewa shi ne birgewa ka zo ka zauna akan abin da iyayenka suke kai ko da daidai ne ko ba daidai ba har alfahari ma suke yi da shi ai alkur'ani tana ba mu labari wai za qila lahum wai za qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yatadun wa idza qila lahum idan an idan an gaya musu cewa ittabi'u ma anzalallahu kubi abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana sai su dinga faɗa su ba da amsa da fariya cewa a'a to ai mu dama ba abin da muke bi sai abin da muka zo muka tarar da iyayen namu akai na bautar gumaka kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su amsa a lokacin aba mu laiki da shan wala tadu to idan iyayen nasu ba su da hankali ba san komai ba kuma ba shiryayyu bane ba iyayen nasu hakan za su hakura su ma su ci gaba da bin iyayen nasu a wannan wani waje alkur'ani yana gaya mana wani zaƙi lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'um la ya'lamuna shay'an wa la yatadun wani zaƙi lahum idan aka gaya wa innan kafiran cewa ta'alau ku to mana ila ma anzalallahu wa ila rasuli ku to zuwa ga wannan alkur'ani ku to zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji suna cewa hasbuna ma wajinna alayya aba'ana mu abinda muka tarar da iyayenmu akai ya ishe mu a kyale mu akan abinda iyayenmu suka tarar da mu akai shine Allah yake cewa to idan iyayen naku ba san komai ba kuma ba shiryu bane ba haka za ku yi ta bin su a haka wani waje ma za ka ga suna faɗa da fariya ma inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtaduna ko wa inna ala asarin muqtaduna cewa mu fa mun zo mun tarar da iyayenmu akan wannan addini akan wannan fidira tamu saboda haka mu akan gwadaban su muke shiryuwa mu akan gwadaban su muke a a muke koyi to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce innahum alfau aba'ahum dalina sun zo sun tarar da iyayensu batattu ne fahum ala asari mihura'un sai su ma suka tashi da gaggawa ma suna bin gwadaban iyayen nasu suna bin gwadaban iyayen nasu na'am
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد دل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙad dalla qablahum haƙiƙa gabanin wa'innan kafiran maka to ai dallaka aksarar awwalin mabiya yawan mutanen baya mutanen baya da suka zo gabanin su su ma duka batattu ne sun bata eh walaƙad dalla qablahum aksarar walaƙad arsalna fihim munzirin haƙiƙa duk wa'innan jama'un da kake gani mun aika musu munzirin masu gargadi amma suka ƙi fanzur kaifa kana aqibatul munzarin duba ka gaya makomar waɗanda aka yi wa gargaɗi ya kasance wato munzirin wa'innan su ne fa'ilan munzarin maf'ulan kenan munzirin wa'inda suka wa'inda Allah ya aiko suke gargaɗi munzarin wa'inda kuma ake yi ma wannan gargaɗin Allah subhanahu wata'ala ya ce walqad dalla qablahum aksarul awwalin haqiqa mafiya yawan mutanen farko da suka zo gabanin mutanen makan nan san abin nan su ma sun bata me yasa Allah ya kawo wannan ayar anan abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo ayar nan shine Allah ta'ala yana so ya haƙurƙurtar da annabi ya kwantarwa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hankali akan duk irin jafa'i da rashin kunya da rashin ladabi da kafirci da taurin kai da timbe da kafiran ƙuraishawa suke yi cewa yadda suka yi maka da yadda suka ƙi karɓan shari'an nan taka ya rasulullahi ba kan ka farau ba ai mutanen da suka zo manzannin da suka zo gabaninka su ma mafiya yawan mutanensu ba su karɓa ba mafiya yawan mutanensu wani waje za ka ji Allah subhanahu wataala faɗa yana cewa wa ma aksarun nasu walau harasta bi mu'minin yace ko da ka so mafiya yawan mutanen dai ba za su imani ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani waje ka ji Allah yana cewa wa in tudi aksarahum fil ardi yadulluka an sabilillah idan ka bi yawan yawan mutanen nan a doron ƙasa za su bautar da kai kai dan adam ba kowa manzo Allah ba kai dan adam daga tafarkin Allah subhanahu wataala wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa wa inna kaseeran minan nasi la fasikun da yawa yawan mutane na fasikai ne wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika da yawan mutane ba su kasance muminai ba hakika ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato shi din mabuwayin sarki ne mai jin kai Allah sai ce wa laƙadar salna fiyin munzirin haƙiƙa mun aikawa kafiran mun aikawa kafiran da suka zo gabanin mutanen maka masu gargadi mun aika musu masu gargadi wato kamar yadda Allah yake cewa in min ummatin illa khala fiya nazir yawan yawan al'ummatan nan sai da Allah subhanahu wataala ya aika musu da mai gargadi sai manzo sai Allah yake ga annabi fanzur kaifa kana aqibatul munzarina kai duba zuwa ga ya sakamakon waɗanda aka yi wa gargadin suka iyadda su bi ya ya karshen su ya kasance ya karshen lamarin nasu ya kasance wato wa'annan waɗanda aka aiko musu manzanni suka yi kiransu zuwa ga Allah amma suka iyadda su bi wa'annan manzannin nasa baki ɗaya ƙarshen su bai zama to kyakkyawan ƙarshe ba A- a mafiya yawan su ma mafiya yawan su ba su ma yi imani ba kuma mafiya yawan su Allah ya lakar dukkanin su wani waje Allah subhanahu wataala ya samu wata aya ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ma wa irin kalar ire-iren irin halakar wanda ya musu Allah yana cewa fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhatu sayha wa minhum man khasafna bihi al wa minhum man agrakna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna yace wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum a cikin su akwai wanda kawai a, a, a, a, iska mai karfi aka tura musu ta halakar da su eh akwai wa'inda zuwa aka aka dil aka kifar da su akwai wanda zuwa aka aka dilmiyar da su cikin ruwa ya halakar da su gas nan dai Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunce su ba bari dai su ne suka zalunci kansu a nan Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai ga cewa kana kiran kafiran makan nan ba su yi imani da kai ba kuma kar kai duba ka ga cewa mafiya yawan jama'ar da ake zaune da su din ma wato kafirai ne bi ma'ana kai da sahabbanka ku ne wa'inda adadin ku ba shi da yawa shine walqad dalla qablahum aksar awwalin ka ai duba da yawan su babban mufassirin nan ibn ashur yana cewa wato shi yawa yawa a jikatun nan da yawa da kankanta ba su da tasiri wajen tabbatar da gaskiyar abu ko wajen tabbatar da najahin abu kwata-kwata kowanne mai zaman kansa ne don haka bai kamata a ce wai a kawai saboda mutane da yawa akwai mutane da yawa suna da wannan tunanin a zuciyarsu cewa ta da dai mutane da yawa suna kan wannan tafiyar ko suna kan wannan aƙidar ko suna kan wannan tunanin ko suna kan wannan ɗabi'ar don haka ne ma kawai ba zan bari in bi wannan saboda ana da a'a yawanci kakan iya zuwa ka je ka tar da yawan kuma yawan yawan kawai tarin tsintsiya ba shara ne eh abinda ake bukata wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau domin Allah ya ce la yastawi al-khabis wa tayyib wa law ajabaka kasatul khabis wato mai kyau da mummuna ba sa daidai ko da ko mummuna yau yawan sa ya burge ka ko da ko mummuna yawan sa ya burge ka an fahimta duk da cewa akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tajtami ummati ala dalala wato al'umma ta ba za ta hadu akan a bata ba yes abinda ake nufi a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan iya samun wa'insu da za su zo da wani abin da ya sabawa abinda ake kai na daga doron gaskiya kada yawan su ko yawan dukiyar su ko yawan karfin madafin ikon su ya sa ka bi su an fahimta eh saboda haka Allah ya ce walaqad dalla qablahum aksarul awwalin hakika mafiya yawan jama'a da suka zo gabanin su batattu ne kuma walaqad arsalna fihim munzirina mun aika musu masu gargadi fanzur kaifa kana aqibatul munzarin kai duba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga ya makomar waɗanda aka yi musu wannan gargadan ta kasance da aka kiransu wa'annan kafiran suka ke bayarwa dukkanin su makoman su halaka ne Allah halakar da su yayi illa iba okay an karanta wannan illa ibadallahil mukhlasin waɗanda Allah ta'ala bai halakar ba a cikin jama'un baya da suka wuce bayinsa waɗanda ya zaɓa suka bi shi bi yadda ya kamata bi ma'ana sai dai kawai bayan Allah subhanahu wata'ala wanda ya zaɓa idan ka ɗauki zamanin annabi nuhu alaihi salatu wasalam an halaka da jama'arsa ko ba haka ba amma kuma akwai ibadullahi mukhlasin din da Allah subhanahu wataala ya ya tsirata su ne su ba annabi nuhu da da wa'inda suka yi imani da shi ko Allah subhanahu wataala yana gaya mana a a a rasulullahi alama fakazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'u fil fulk wa agraqna allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin fa kazzabu suka ƙaryatar da annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa mu kuma muka shi wa anjaynahu sannan mu muka tseratar da annabi nuhu wallazina ma'ahu da wa'inda suka yi imani tare da shi fil fulki a jirgin ruwa wa agraqna allazina kazzabu bi ayatina su kuma wa'inda suka ƙaryata ayoyinmu muka dilmiyar da su a cikin wannan ruwa bi ma'ana a c- muka sa ruwan ruwan da aka yi na tufana ya haɗe su baki ɗaya a inna kanu qauman amin idan kai duba zuwa ga mutanen annabi hudu da Allah subhanahu wata'ala ya aiko haka suka ce qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki aliyatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du aliyatina bi su qala inni ushidu Allah wa shahadu anni bari ma tushrikuna min duni fakiduni jami'an sura har dai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa falamma jawarna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu biramatin minna wa najjaynahum min azabin ghaliz da azaban mu ta zo sai muka tseratar kaga ibadullahi mukhlisin kenan sai muka tseratar da a- a- annabi lutu inji Allah subhanahu wata'ala da wa'inda suka yi imani tare da shi da rahamar mu sannan amma ka tseratar da su daga azaba mai kaushi haka zalika idan kai duba zuwa ga annabi salu da Allah subhanahu wata'ala ya aiko haka suka ce kalu ya salu karkun tafina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amrina ma nasha har dai inda yake gaya musu hazin ya katla lakum wa aya fazaruwa ta kul fi ardillah wala tamassuha bi su'in fayakhudhukum azabun qarib fa qarwa fa qala tamattu fi diyarikum salasata ayyam zalika wa'dun ghayr makzub sai Allah yake gaya mana wallan ma jawrna najaina salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawma iz inda rabbaka huwal qawiyyul aziz da azaban mu ta zo sai muka tseratar da annabi salu in ji Allah da waɗanda suka yi imani tare da shi da rahamar mu da rahama da gare mu amma ka tseratar da su daga wata irin azaba ta wannan ranar hakika ubangijinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama mai karfi ne ko mabuwayi ne haka dai in ka shiga cikin wajen dai annabi shu'aibu yadda ka gane cewa faɗin Allah illa ibadillah al-mukhlasin shi muke takawa in ka ɗauki a annabi shu'aibu shi ma da Allah subhanahu wataala ya aiko sai ya ce wa ya qaumi la tanqusul mikyal min zan kawin ya kuma ta jalu qalu ya shu'aibu aslawatuka tamurka an natruka ma yawra abawana wa nafa'al fi amna wa sha har dai inda yake gaya inda suke ce mishi qalu ya shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifan wa laula rahaduka larjamnaka wa ma anta alaina bi aziz har dai inda Allah subhanahu wataala yake cewa nan ma ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برامة منا وأخذت الذين ظلموا السيئات فأصبحوا في دار جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا بؤدا لمدين كما بئر ثمود سوما الله يلكد سو يسرتد النبي شعيب دا آه da jama'arsa haka dai shi ma dai akan annabi ludu Allah ya gama ko illa ala lud najaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika nirzi man shakar ko wannan kenan to kaga dukkanin annabawa a manzannin nan da aka aiko mutanen su suka yi tumbe ya sakamakon su ya kasance wa'inda suka yi tumbe suka kibi sakamakon su ya kasance halaka ne Allah ya halakar da su zamanin manzo Allah fa shi kuma saboda tsabar karfin rahama saboda rahmaniyar ta yi faɗi saboda girman ramar ta kai ta kawo sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah subhanahu wata'ala ba zai azabtar da su ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muddan kana cikin su Allah subhanahu wata'ala ba zai azabtar da su ba idan ka tafi ka bar su suna istighfar a kawo shi kujira a ringa kawo ta ana ajiya wajen oh yana wajen آه نعم بسم الله
ولقد نادى نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجينا وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين wato wa'annan ayoyin su kuma da za mu karanta su za a ce kawai sai aka tsinta an fara maganar annabi nuhu da jama'arsa menene alaƙar wa'annan ayoyin da za mu karanta da kuma ayoyin da muka gama karantawa baya wato idan muka lura a baya bayan nan yanzu nan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana yadda jama'a suka kasance mafiya yawancinsu a cikin ɓata ne kuma Allah ya gaya mana wala qad dalla qablahum aksalu awwalin ko mafiya yawan jama'a da suka zo gabanin al'umma zalla sallallahu alaihi wasallam sun ɓata kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa ya aiko musu manzanni su yi musu gargadi wala qad arsalna fihim munzirin mun aika musu a cikin su manzanni ko a fanzur kaifa kana aqibatul munzirin kuma Allah ya nuna mana cewa duk da haka manzo Allah yi duba ka gani da aka je a kira su mafiya yawancinsu ba su yi imani ba aka halakar da su ƙarshen su ya zama mummunan ƙarshe to da Allah ya gaya wa aje da alaka take da Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce to bari ma in baka alama bari in baka misalai na wa'annan manzannin da suka kirawo jama'ar su wasu suka bi su wasu suka ki bin su daga cikin su farkon manzannin shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya fara da shi wato shi ne faɗin Allah da sai ya faɗa yanzu walakar na dana nuhun falin ni'imal mujibun wato shi kisa annabi nuhu yan uwa mun ka karanto ta da yawa saboda karatun namu ya ja da yawa ba za mu ce za mu shiga muna yin sa tafsil ba domin mun yi kisan nan a suratul arafi mun yi ta a suratu hudin min yi ta a suratu shu'ara'i da dai sauransu ko saboda haka ko shi Allah ta'ala in aka lura a wannan suratul yakin din ya kawo ta ne a takaice an fahimta fadin Allah da ya ce wa laqad nadana nuhun haƙiƙa nuhu ya kira mu a'a nada a nan wajen nuhu ya roƙe mu eh ta zo ne da ma'anar roƙa domin nida'u a alkur'ani tana zuwa ne ana faɗanta ne da ana sakinta ne da ma'anar roƙo da ma'anar wato addu'a baka ji wani waje Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba wa nuhan nizna da min qablu fastajabna lahu ko da nu ya roƙe mu gabanin lokacin nan ya roƙe mu muka amsa mishi inji Allah subhanahu wata'ala wani waje baka ji Allah ya ce ba wazannuni izza haba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين annabi yunusa da yake ma'abocin kifi lokacin da zanen iznada a lokacin da ya fita na fushi da zamu zo ya tarin dai haka ya kirawo mu annan ya roƙe mu ya roƙe mu wani waje baka ji Allah faɗa ba a farkon surat maryam kaf haya ayin sad zikir rahmat rabbika abduhu zakariya sai ce mai iznada rabbahu nada iznada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya roki ubangijinsa a boye yana neman da to saboda haka anan walaqad nadana nuhun haqiqa nuhu yayi addu'a ya roke mu fala ni'mal mujibun la hawla wala quwwata illa billah Allah yana azzama zatil aliyya sana yana cewa madalla da mu masu gaggawar amsa roƙon bawa wanda jainahu wa ahlahu min alkarbil azim sai muka tseratar da shi da iyalinsa min alkarbil azim daga wani babban bakin ciki me babban bakin ciki shine ruwan dufanan nan da ya faru eh za mu zo mu ga me yasa Allah ya kiran shi da wato babban bakin ciki wato bakin ciki ne ya cancanta zanto a ci mai babba domin a lokacin Allah ya sa sama da ƙasa suna fito da ruwa ne kawai ba kakkautawa dukkanin halittun duniya suna cikin ruwa a shi makaji annabi yana faɗa ba a cikin sautu wurin la asmal yawan min amrillahi illa ma rahim ba wanda zai kubuta daga wannan azabar ta Allah yau sai dai wanda Allah ya ji kai waja'alna zurriyatahu humul baqin muka sanya zuriyarsa in aka ce zuriya a larabci ‘ya'yan da ka haifa da ‘ya'yan ‘ya'yanka da ‘ya'yan ‘ya'yan ‘ya'yanka domin kalmar ta zuriya an an fito da ita ne daga kalmar azzar'u shi kuma zar'u kamar halitta walakar zara'ana li jahannama kasiran min aljin wal insi hakika man halittawa jahannama da yawa daga mutane da aljinu an fahimta a wajen nazarin baki wata rakna alayhi fil akhirin muka kale ambatansa da yabansa ga waɗanda za su zo a bayansa salamun wato aminci gaisuwa daga Allah ta tabbata ala nuyin ga nuhu fil alami da kuma gaisuwar halittu baki ɗaya ta ringa tabbata ga nuhu an fahimta sun ma agarakan lakarin ko sannan muka hallakar da waɗanda suke wato annabaya wanda suka yi saura wannan shine fassarar kalma bayan kalma idan muka ci za mu shiga jawabi na ce muku mun yi kisoshin annabi nuhu da yawa saboda haka za mu takaita karatun da yawa a cikin kisa saboda mun ka karanta su duk wanda yake son ya duba karatun na sotu hudun da son su duk zai ji wato faɗin Allah da ya ce walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun wato annabi nuhu alayhi salatu wassalam ya Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ya kirawo mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inna arsalna nuha ila qaumin anzir qaumaka min qala an yatihum azabun lim yazo yana kiran su zuwa ga Allah sai da yayi shekaru 950 yana kira wala rasalna wala kadarsalna nuhan fal ila qaumin falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna a cikinsu yana kiransu zuwa ga Allah shekara dubu ba hamsin dare da rana safiya da yammaci yana hana su bautar gumaka yana kiransu zuwa ga Allah har yana gaya musu ma bari in gaya in kafa muku hujjar da za ku san cewa wa'innan a gumakan da kuke bautawa na su a wuddu da suwa'u da ya husu da ya uku da nasuru ba allola ba ne ba shi ne yake gaya musu ubangijin nan fa shi ne yursul sama alaikum midraran wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace yursul sama alaikum midrara in kuka ba Allah zai sauko muku da ruwan sama saukowa mai yawa idan ya sauko muku za ku yi shuka ku fitar da kayan abinci shine wayim didukun bi amwalin ya fitar muku da kayan abinci da za ku ci ku sayar da wasu ma wa banina ya sa ku ci abinci ku ƙoshi ya halitti maniyi da wannan abincin ku kwanta da matan ku kuma ya azurta ku da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku wato gonaki wa yaj'al lakum anharan ya sanya muku korami me yasa ba ku ba yana ta gaya musu kai har ta kai ga matsayin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ce to bari in ba ku misali nuna muku kai wujja ta gani da ido wanda idan kun hada da wa'innan allolan da kuke bautawa da ubangiji za ku san cewa tabbas abinda zan faɗa din nan su wa'innan da kuke bautawa ba su da iko a kansa sai dai Allah ta'ala shine yake gaya musu alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa waja'al qamara fihinna nuran وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا آه آه والله جعلكم من الأرض بسادا لتسلكوا منها سبلا فجاجا yake ce musu shin ba ku gani ba Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sammai bakwai baki ɗaya a jere a jere a jere wa'annan su su su wuddu da yahusu da suwa'u da ya'uku dinnan wa- suna da ikon da za su yi ba ko ka kirkire su ba inda su ne suke da shi mai isa ku ka kirkire su ba su ka kirkire ku ba ana ganewa yake ga musu yake cewa waje Allah waje Allah kamar fihin da nuran bayan ya gama halitta wa'annan saman sai ya sanya muku kuma wato taura wata ya zamanto wata irin fitila ce mai sanyi waje Allah shamsa sirajan sai kuma ya sanya muku wato rana ta zamanto fitila mai zafi da za ta kona muku jini don ku samu kazal-kazal kada ku yi kasala wallahu ambatakum mina lardi nabatan Allah ne fa ya bubbugo muku daga ƙasa ya fitan muku da kayan abinci da sun mai idu kun fiya shine zai komar da ku cikinta wa yukhrijukum ikhraja kuma in kiyama ta ya tasar da ku tasarwa wallahu ja'alakum larda bisada Allah nan shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasan nan shimfiɗawa litasluku min hasbilan fujja dan ku samu hanyar da za ku ringa yawo kaiwa da kawo ku duba ku gani mana ba wa'innan a gumakan ba ne ba da suka ji haka sai ce to idan ba mu bi shi ba me zai faru suka ce sai annabi nuhu ya ce in ba ku bi shi ba zai kona ku a wuta ka duba ka ga wani taurin kai sai sa a kama a hada wuta in aka hada wuta aka hada wuta sai sai ɗaya daga cikin su sai zira dan yatsansa yana jira daɗi amma sai ɗan yatsan ya ƙone ya zamanto gawayi sai murmushi shi in dai wannan ne mun yadda ba za mu ba sannan su koma su gaya wa talakawansu la tazarunna ahlihatukum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghuz wa ya'uq wa nasra kada ku yadda ku bar allolinku ku bi wanda nuhu yake kiranku kan ku yadda ku bi wannan su wuddu da suwa'u da yaghusu da ya'uq da nasru kakanninsu ne fa na baya kawai suka tafi suka wani su 'yan bajinta kawai suka zo suka kirkire suka ce alloli ne kai sai da ta kai ga idan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zo yana kiransu zuwa ga Allah sai kawai su mai da abin izgilanci ma kawai ko la rasulna nuna la qaumi wa qala ya qaumi bidillahi ma lakum ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaba yawmin alim fa qala al mala'u allazina kafaru fa qala al mala'u min qaumi allazina kafaru ma hadha illa bashirun mislukum ko kuma su ce wa qala allazina kafaru ma naraka illa bashar misluna wa ma nara kattabaka illa allazina humu araziluna badiyar ra'ayi sai su ce kai zaka zo ka ce Allah ne ya aiko ka kana matsayin manzo kai da muke ganin ka ba kowa bane ba a bakin su can kamar mutum ne irin mu wannan abin wannan abin ya halaka da mutane da yawa eh ya halaka da mutane ganin ba shari'a ba eh kuma ya za a yi kana manzo inda gasken kai manzo ne na ubangiji Allah na tare da kai ya za a ce kaskantattun cikinmu ne su suke bin kamar yasa masu kuɗin ba sa bi kaji fa ka sun kai ga wani wani lokaci idan annabi nuhu ya kira su yana ce musu malakum ilahin ghairu afala tattaqun ba ku kufa da wani ubangiji kuma bayan Allah ta'ala ba za ku ji tsoron Allah ba sai kai suna cewa ma haza illa bashirin ma haza illa bashirin مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمينا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين sai ka suna cewa a wannan fa mutum ne irin ku kawai dai neman neman jagoranci yake neman shuhura yake yi inda da gaske ne me yasa ubangiji ya rasa wanda zai aiko sai mutum ya aiko mala'ika mana mu ba mutum da labari ba gaba nan haka in ya ci gaba sai ya ce bari fa mu gaya muku in wa illa rajulun wani mutumi ne wanda aljun suka shafa saboda haka fa tarabbasu biya tan ku kyale shi dan shekaru masu dan yawa idan lokaci yayi za su sake shi zai dawo cikin mu la hawla wala quwwata illa billah to haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ci gaba yana kiransu yana kiransu suna mai wannan izgilancin hatta kai wata rana kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul hudin Allah yake cewa sun ce qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fatina bima ta'idina in kuntum min sadiqin qala inna ma yatikum bihi Allahu in sha wa ma antum bimujizin wa la yanfa'ukum nusihi in radtu an ansalakum in kana Allahu yuridu an yughyikum wa rabbukum alayhi turja'un am yaquluna naftara qul naftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimuna sai karshe da suka gaji suka gaji da yi mai izgilanci sai suka ce to in dai kai ka mana jidali mun gaji a zo mana da azaba yanzu azaba muke so ba sai an je lahiran ba ya ce to ai ni ba azaba nan ba hannuna take ba ni dai na kira ku laifina ba za a shafa muku ba laifinku ba za a shafa min ba da ya ka sai Allah ya ce wa ya lanu nan na lan yuminu min qaumika illa man qadaman fala tabta izbi ma kanu yaf'aluna Allah da ya ga ka sai yayi wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam wahayi yace ya nuhu yanzu iya jama'ar da ka samu haka iya jama'ar da ka samu haka sun isa bawo duk yadda za ka kira ba su karabi ba shekara 950 ta kai ga matsayin da idan ya zo ya kira su zuwa ga Allah sai su yi wa annabin Allah duka har sai ya suma in ya suma sai sanyin asuba ne zai tashe shi ya kuka ya kuka har ya dawo hawayen ya ƙara na cewa no no no shi sa ya kanshi da nuhu ainihin sunansa ya shukuru baka shi ya ce ba wai shukuru izina dawo min bari sun ko saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ce wa'innan mutanen fa ba za su ƙara imani ba iya wa'innan shi kenan ba wani an gama kullewa da ya ce da ya ga haka sai ya fara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to idan haka ne ya ubangiji sun galabar da ni sun mun abin da suka dama fa da rabbahu anni maghlubun fantasir ya ce ya ubangiji an ci galaba a kaina fantasir Allah ka mun dauki Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni wani waje ya ce wa Allah rabbin surni rabbin surni bima kazzabun Allah ka taimake ka kawo min dauki daga abin da suke karyata na shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ga annabi nuto ba su kara ba za mu kama ka taimako kawai faɗi abin da kake so ya daga nu ya ce rabbi la tazar ala lardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yadullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji yanzu tan da ya kace babu wanda zai ƙara imani ya ubangiji kakka bar wani kafiri kwaya ɗaya a duran ƙasa da yake shi annabin Allah ne ma abocin kashafi ne nurani ya riga ya ga cewa in ma an gyare su wato giwa giwa take haihuwa maciji maciji yake haihuwa ya ce in naka in ta zaru yawa in ka kyale su ba za su haifi komai ba sai fajirai irinsu sai kafirai irinsu to wannan addu'ar a ji karatun nan sai zama muka kan ayan nan wannan addu'ar da ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina da yaran innaka in tazar hum yadullu ibadaka wala yalidu illa fajan kafaran wannan addu'ar Allah yake labarta wa manzon Allah da cewa walaqad nadana nuhun falanimal mujibuna nuhu ya roƙe mu duk wannan tarihin da muka tafi yawon nan nan muke so a hakuri nuhu ya ambace mu ya roƙe mu wannan na dana nunin nunin azamati ne fara ni'imal mujibuna madalla da ni'ima da girman mu masu amsa roƙo ba wanda yake da gaggawan biyan bukata gaggawan amsa roƙo gaggawan ba da abin da ake nema sai Allah duk wani wanda ba Allah ba a cikin halittar Allah yana gajiya idan ka roƙe shi amma banda Allah eh banda banda Allah ko mahaifinka ne yau ka je gobe ka je gata ka je yana ganin ka citta in ka zo ko zai dan canja maka fuska amma banda Allah shi Allah so ma yake ka roƙe shi din wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ne yake cewa walillahi nasma'ul husna fad'uhu biha Allah subhanahu wataala yake cewa qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u fa lahu nasma'ul husna shi kadai ne shi yasa da annabi nuhu ya koma zuwa gare shi yace ya ubangiji na kawo ƙara ya a halakar da mutanen nan yace fa ni'mal mujibun ma da lamu da muka kawo mai dauki a wannan nan da nan wannan jainahu muka tseratar da shi wa ahlahu muka tseratar da iyalin annabi Nuhu minal karbil azimi wato daga bakin ciki mai girma Allah subhanahu wata'ala da yayi wannan rokan yace Allah ya ce mun amsa maka abinda muke so ka kirkire واصنع الفلك بأعيننا واهنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله يقول كيركري كسسكي جرجروا da kulawarmu da wahayinmu wato Allah ne ke mai wayi can wajen inci goma ne can wajen inci ashirin ne wannan wannan wannan wajen a buga mai wannan wajen a yi sanfefarsa wannan wajen a yanka eh wasnal fulki biya ayyunina da kulawarmu wa wahina da da wahayinmu amma fa da yake mutanen nan ba Allah a zuciyarsu jama'a duk wannan abin da ake yi idan idan annabi nuhu ya je yana yana yana yin yana yi sai zo suna kallon su suna a'a to kuma yau mutumin mai ake yi haka an gaji da kiran bayi kuma yanzu an koma kafintanci Allah ya ce rabu da su idan lamarinmu ya zo wato idan azabar ta tau to kul na hamil fiya min kulli zaujaini sunaini kowanne abu ka ɗauki aure aure akuya da busurgo kenan rago da tinkiya namiji da mace ce haka dai aure aure Allah subhanahu wata'ala ya gama ya ce ya ɗauke su baki ɗaya faɗin Allah da ya ce minal karbil azim daga bakin ciki babba wato saboda mai zama bakin ciki wato bala'i ne da duniya mata gani ba Allah ya ce fa fatana abwaba sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan فالتقى الماء على امر قدر fafatana muka bude saman nan ta ringa keto da ruwa mai yawa ma'in munhamir ruwa mai yawan gaske muka tsaga ƙasa wato ta sama ana ruwa ta ƙasa ruwa na bulbulowa kai ka taba ganin wannan saboda haka a wannan ruwan da ya zo shine aka halaka a duniya an ce ba wanda ya san adadin mutanen da suka mutu a duniya sai dai ko Allah subhanahu wataala sai dai ku Allah da ya gama haɗawa sai Allah ya ce to zo ka zuba su da suka gama zuba su sai Allah ya ce to wa qadar ka bu fiha bismillahi mujriha wa mursiha inna rabbi laghafur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nadanu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kab ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'asmuni min al ma' قال لا أسمى اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka ce wa annabi nu hau wannan jirgin da duk wa'in mutane wa kalkabu ka yi shi da sunanmu ka ambaci sunanmu kana ambata zai fara tafiya saboda haka annabi nu ya tattara ya saka wato dabbobin gida a ƙasa ya sa mutane a tsakiya ya sa dabbobin daji a sama a wani kaulin mutane a ƙasa dabbobin gida a sama dabbobin daji a tsakiya dabbobin daji a sama haka ya yi jirgin ruwansa ya fara tafiya kowa yana shigowa to Allah ya ce illa man sabaka alayyil qawl ko ka shigar da kowannen su sai wanda alkawarin mu cewa kafirai ne azaba sai ta ci su sai sun hallaka to banda wannan a cikin su akwai matarsa a cikinsu akwai ɗansa saboda haka shi da kansa ya ce zo ka shiga sai ce a sa'awi ila jibilin ga wancan dutsen nan wancan dutsen shi can zan je nawa sama ya asimu ni minal ma zai kiyaye ni ruwa duk yadda ruwa zai yi ba ba zai hau kan saman dutsen nan ba sai ce a a la asmal yawma min amrillahi illa marai ba fa wanda zai kubuta daga azabar Allah yau kam sai dai wanda Allah yi dan ya ce a ina ai ba zai yi ba shi da ya ga ta abin nan annabi nu ya zo har ya duba ya ce qalu rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji ga dana nan alƙawarin ka gaskiya ne yace ya nu inna laysa min alika ba danka bane ba saboda baya aiki irin naka ba wai dan bane ba wannan bulala ne gare mu baki daya kanka ce kana na annabi kuma ba ka aiki na annabi kana ka juci kai na annabi ne a'a kai aiki irin na manzo Allah Allah ka dawo da mu kan aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda haka suka tafi suka wuce su kuma fa kana minal mugraqina ƴaƴan ɗan nasa da matan nasa da sauran kafirai suka kasance daga cikin waɗanda su- suka dilmiya su- a- a- a- suka nitse a cikin wannan ruwa wani waje Allah ya ce min ma khadi atuhimu uguriqu a, menene A, wa id- wa- a, fa udkhilu nara saboda laifin da suka yi muka nitsar da su a- a- a a- a ruwan tufana sannan na tashin kyama za a shigar da su wato ainihin ah, wutar jahannama to za mu kwana a nan eh za mu tashi waje alna zuriyatahu humul baqin inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya dawo da sai da lafiya Allah ya kara mata lafiya da zama lafiya ya ja da rayuwarta Allah ya kiyamu daga dukkanin sharka ya haɗa mu daga dukkanin yadda ya haɗa mu da dukkanin alkhairai Allah ya karɓi dukkanin ibadun da muka yi da wanda za mu yi nan gaba Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya dawo da tattalin arzikinmu da da tsaronmu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ya biya bukatunmu ya biya bukatun duk wanda suke neman addu'a a gurinmu Fatiha ma salatul Fatih آمين آمين آمين الفاتحة